أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنزرة تقضي لنا بالزفر نعم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصله ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى ووعدنا ووعدنا duka khilafin makaranta ne kowanne ya zo a haka mun yi ma annabi Musa alkawari cewa ya yi azumin salasina lailatan dare talatin nukallimuhu idan ya gama wannan azumin za mu yi magana da shi innan tihaiha yayin gama wannan azumi bi an yasu mahacewa ya azumce ta wahiya shine wannan azumin ya faru ne farkon zulqa'da wato zulqa'da fasamaha sai annabi Musa ya azumci wannan watan gaba daya falamman falamma tammat yayin da annabi Musa ya cika wato kwana talatin an kara halufa kwamihi sai ƙarbaci wato tashin da bakinsa yake yi saboda sha'anin azumi fastaka sai ya yi aswaki wai don bakin shi ya kyau kada ya in yana magana a rika jin tashin bakin fa amara hullahu bi ashartin ukra sai ubangiji ya umurce shi da ya ƙara wata wata kwana goma liyukallimahu domin ubangiji ya yi magana da shi bi khalofi famihi yayin da yake tashin bakin shi kama kala kamar yadda ubangiji ya ce wa atamamna ha bi ashirin sai muka cika mishi da wata goma min zulhijjati na daga na cikin watan zulhijja fatamma miqatu rabbihi sai ya zama lokacin saduwa da ubangijin shi ya cika cewa arba'in na lailatan wato kwana arba'in idan ya cika ta to shi ne waƙatu wa'adihi bi kalamihi iyahu shi ne lokacin da Allah zai yi magana da shi annabi Musa ɗin. lailatan ɗin nan da aka ce arba'in na lailatan tamizan tamizun ne tamizi ne wai to don a bambance an san a ƙa'ida azumi a wuni ake yin shi to su dama annabawa azuminsu wuni da dare ne gaba ɗaya to sai aka faɗi lailatan ɗin don ai ba wanda ya san ana azumi da daddare to don ya zama ya fito cewa ya haɗe daren da ranar wa ƙala musa sai annabi musa ya umarci ya ce ma wa ƙala musa liya haruna sai annabi musa ya ce ma annabi harun ɗan uwansa inda zahabi yayin da zai tafi wajen munajati ilal jabali wato zuwa dutsen dura sina limunajati saboda ganawa da ubangiji sai ya ce ma haruna akhlifni ka zama wai kun kun khalifati ka zama wakili na ko kuma halifa ta fi kaumi a cikin mutane na wa aslih amma ka daidaita amrahun lamarinsu ka sa masu ido da kyau saboda mutane ne ta kadaru don haka kakka yadda ka sa musu ido da kyau in kaga za su kauce ka dora su kan hanya wala tattabi kada ka yadda ka bi sabila ta farkin almufsidina masu banna bi muwafaqatihim da yin daidaito da su alal ma'asi bisa saba ma Allah ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
ولما جاء موسى لميقاتنا yayin da annabi Musa ya zo gurin da muka yi alkawari da shi za mu yi munajaci a lokacin ailil waƙatin lazi wa adnahu a lokacin da muka yi alkawarin za mu yi wa adnahu bil kalami za mu yi magana da shi fihi a wannan lokacin wa kallamahu rabbuhu aiko sai ubangijin sai magana da shi bila wasu ba tare da wata wasu ba ba wani a tsakani kalaman da wani zance sami abu da annabi Musa ya ji shi min kulli jihatin ta kowane ɓangare kowane ɓangare da ya ji sautin fitowa yake kawai kuma a kowane ɓangare na jikin shi sai ya zama kunne yana jin magana kawai ƙala rabbi sai annabi Musa ya ce ya ubangiji arini ka nuna man nafsa kanka an zurdin in gani in yi duba ilai ka zuwa gare ka saboda jin daɗin zancen ubangiji ƙala sai ubangiji ya ce lantara ne ai ba za ka iya gani na ba ai la ta ƙadiru a laru'yati ba ka iya ba ka da iko ba ka iya jurewa gani na wata abiru bihi duna lan wato ana fassara shi ne da ba lan ita lan faufau ne gaba ɗaya ba za a gani ba amma landin ana nuna cewa latara ne ana mai da landin ana fassara shi da latara ne ba za ka gani ba wannan yana nuna cewa kenan za a iya ganin ubangiji ko da ba a nan ba amma da landin an fassara ta da lan to ko a aljanna ko a lahira ba za a ga Allah ba to shi yasa sai mai fassara ya fassara shi da latara latara ai ba ka iya gani na ne yanzu a duniya walakin amma kakka ce na yi maka rowa don ni ba ni da rowa unzur yi duba ilal jabali zuwa wannan dutse da ke gabanka allazi huwa a kawaminka kaga ko dutse ya fi ka karfi da juriya fa in istaqarra makano in dai har tabbata ya tabbata a makanuhu a bigiran da yake to fa sawfa tarani tabbas a lokacin za ka gani ai tasbitu lirubiyati kai ma za ka iya gani na wa'illa in ko dutsen bai iya tsayawa ba to fala ka talaka kai ko kai ma ba ka iya gani na ba ka da ƙarfin da za ka iya gani falan ma ta zalla rabbahu lil jabali yayin da hasken ubangijin annabi Musa yayi zuhuri liljabali ga akan dutse zahara min nurihi wato min nurihi qadr nisfi an mulati wato gwargwadon rabin gabar karamin yatsa na hannu hasken Allah sai ya bayyana liljabali ga dutse kama fi hadisin kamar yadda ya zo bayani a cikin hadisi sahahul hakim wanda hakim ya ingantar da shi ya ce ja'alahu sai ubangiji ƙarfin zatinsa sai ya sanya wannan dutsen ya zama dakkan rududdugagge ko dakka ko dakkan ai madakuka ya kasance abin rududdugawa mustawiyan ya lebur bil ardi da ƙasa wa kharra ai fanan take mu- annabi Musa ya fadi wa kharra Musa sa'iqan nan take annabi Musa ya fadi yana somamme magashiyan alaihi an dauke hankalin shi li hauli ma ra'a saboda tsoron abin da ya gani na cewa ga dutse duk girman shi amma ya zama lebur saboda wannan abin nan to ha- hankali sai ya wuce da hankalin shi sai ya fadi ya suma an ce a lokacin dutsen ɗora sina a duk duniya shine dutsen da ya fi kowane dutse girma to amma saboda ƙabiyar tajallin rahman da ta faru da shi sai ya zama ya rududdige ya kasu kashi uku kashi ɗayan ya tsaya a nan inda yake a babil kashi ɗaya kuma ya je a dutsen tuhama kashi ɗaya kuma ya je a kusa da dutsen abu kubais a nan maka haka allah ya rarraba shi na falamma a faɗa yayin da annabi musa ya farfado ƙala sai ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika Allah ina tuba ina tuba min su'ali ma lam umar bihi saboda tambaya abinda ba a umarce ni in tambaya ba wa ana Allah ka shaida awwalul mu'minina ne ne farkon mu'minai fi fi zamani a zamanina wannan fassara kenan ta mutanen a, shari'a amma fassara ta mutanen haƙiƙa to annabi Musa ya je domin ya yi usuli ya zama yana daga cikin arifai masana Allah saboda shi an aiko shi da shari'a ne hakika ko bai santa ba to yana so ya hada shari'a da hakika to sai Allah ya ce to ya je ga inda zai zai je ya yi usuli to yayin da aka ba shi azkarun da zai yi na azkarar tarbiya shine na azumin kwana talatin din nan aka ƙara mishi kwana goma saboda ƙila an taɓa shi an ji da sauran ƙarfin shi zuciyar da sauran ƙarfi to sai aka ƙara mishi kwana goma to da ya yi laushi to sai aka ce to ga gurin da za ka je kai musu to da ya je da Ubangiji ya bayyana gare shi shi kenan sai ya zama babu shi sai ya yi fana'i sai ya yi fana'i shi dama Allah ba a gani shi ai da zahiri a jiki sai ba ka sannan ka gan shi to inda da annabi Musa ai ba zai mutuwa zai saboda jikin shi ba a kirkire shi da ya iya ya fuskanci ganin zatin Allah ba to amma da yake ya riga ya yi fana'i sai ya ga me ya faru da dutsen har ya iya shaidawa ai shi ne ya abin da ya firgitar da shi to sai ya yi fana'i to yayin da ya yi baƙa'i to annabi musa lokacin ya cika to dama idan mutum ya zama arifi to duk motsin shi ma gani yake laifi yake ma Allah saboda yana ganin gashi ga Allah ne in ko kana ganin gashi ga ga ka ga Allah to komi sai ka ga kai laifi ne samu kama kai laifi ce gare ka da haka kokari kake kowane lokaci ka jaddada a mu'amalarka da kai da ubangijinka to shine da ya farfado sai kama istighfari sai kuma ya kama hailala al'adar arifai na wannan ita ce fassara ta mutane arifai masana Allah
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
ƙala ta'ala sai Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce lahu ga annabi Musa, ya Musa, to lokacin sun fara munajati ya kai annabi Musa inni tsafaituka ka tabbata na zabe ka iktartuka na zabe ka alan nasi a bisa mutane wato ahlu zamanika mutanen zamaninka abinda yasa ake ake iyakancewa saboda kada yayi a wuce har ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam darajar annabi ba ta tabo to shi yasa dole duk lokacin da za a ce Allah zai ce na zabe ka kan al'umma sai ya ce amma na zo na zamanin ka kawai ina da wanda ya fi ka na zabe ka bi risalati da saƙunƙuna na wato saƙunƙuna in ka ce bi risalati bi risalati da saƙona jimlar aiko annabi Musa ɗin wa bi kalami da kuma na zaɓe ka da yin magana da ni ka ji sauti na iya ka kai kanka fahos don haka ka yi riko bi ayatika bi ma'ataituka ka yi riko da abin da na baka min alfadli na daraja wa kun ka kasance mina shakirina daga cikin masu godiya li an umi na daga ni'imomi na da naiman وكتبنا له في الألواح من كل شيء وموئزة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين وكتبنا من يربط له أتكين أي في الألواح a cikin alluna ay alwahi taurati alluna at-taura wa kanat su waɗannan allunan na at-taura sun kasance min sidril jannati na daga magariyar aljanna ita iccen magariyan aljanna ne Allah da kansa da da ikonsa bai sa mala'ika ba ya ya sassaka su ya kuma yi rubutun da kansa ba ba mala'iku ya sa ba au zubar jadin ko kuma na zubar jad ne au zumurrudin ko kuma na zumurrud sab'atu au su allanan nan sab'atun guda bakwai ne au asharatun ko kuma guda goma min kul mun rubuta min kulli shay'in duk wani abu ya hataji ilaihi fi din da ake bukata yi a cikin addini na na addini da aka aiko ma annabi Musa da shi to mun rubuta shi a waɗannan allunan mau'izatan da wato gargadi wa tafsilan da bayani likulli shay'in na kowane abu fakhuzha dan haka ka fuskance ta kulna sai muqaddaran sai muka ce shi muna mai kaddarawa ka karbe ta bi kuwatin da kokari wajtihadin da da da zimma wa mur wa mur qaumaka kuma ka umurci mutananka al'ummaka ya khuzu su yi riko bi a sani ha da kyakkyawar riko ba wai su ɗibi wanda ya yi ba ko su kyale wanda a'a ya kuzu su yi riko bi a sani ha da hukuncin da ya fi tsauri a cikinta su kyale duk abin da aka kawo sassauci a ciki to ba a ba su ikon su yi wannan ba a abin da babu sassauci to shine umarnin mutanen annabi musa sa'ururikum daral fasikin tabbas zan nuna muku yadda gidaddajin fasikai su fir'auna ya kasance a wuta ko kuma zan nuna muku yadda gidajen su fir'auna wa atba'ahu da mabiyansa wa hiya misra ita ce misra ta kasance bayan ba su fir'auna ta zama kufai lita'tabiru dan ku yi lura biha bihim da su ku ga wani irin aiki suka yi ya muka yi masu don ku kuma ku yi taitayi da kanku
sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنها غافلين
sasrifu anayati wato zan kangarar da zukatan zukata an ayati gabarin fahimtar ayoyina da la'il kudrati masu shirewa zuwa sanin iko na minal masnu'ati na daga ai abubuwa na halitta wa gaire ha da waɗansu da waɗansu da waɗansunta ga suwa zan kangarar da zukatansu gabarin fahimtar ayoyi alladina yatakabbaruna sune waɗannan wanda suke yin girman kai fil ardi a ƙasa bi ghairil haqi ba tare da sun cancanci su haka ba bi an akhazluhum cewa in tozartar da su in wulakantar da su bala yatakabbaruna fiha ya zama ba za su ƙara yin wato girman kai fiya a cikin ƙasa ba su fir'auna kenan ai da sun kangare to yanzu sai Allah sai kangarar da zuciyarsu ya busar da ita ya hana su su fahimci hanyoyin da za su gane Allah mai iko ne domin mi domin ya yi maganinsu kuma wata rana ya zama ai ba su ballantana a ina za su yi girman kan wa'in yarau su su fir'auna da mutanensa duk lokacin da suka ga kulla ayatin wata aya ta ubangiji wadda take nuna girman ikon Ubangiji la yuminu biya ba sa imani da ita. Wani yarau sabila rushdi idan suka ga wata hanya ta shirya ayyar huda ita ce shirya allazi za mi indin layi da ta zo daga wajen Ubangiji la ya tafi zuhu sabilan ba su ɗaukata hanya ce da za su bi su san Allah. Wani yarau idan suka ga sabilal gayi hanyar ɓata yadda hizo sai ka nan da nan sun yi gaugawa cikin fada mabinta yadda hizo sai su rike ta sabilan ita ce hanyar bi
zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha gafilin zalika sarf wannan liƙe zukatansu ya kasance ne bi annahum cewa su kazzabu sun ƙaryata bi ayatina da ayoyinmu wa kanu sai suka kasance gafili na rafkanannu anha gabarin fahimtarta والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا kaga waɗannan da suka ƙaryata da ayoyinmu walika ila akhirati suka kuma ƙaryata cewa ba za a ba za a tashi ranar lahira ba babu tashi ranar lahira ayil basi tashi wa gairihi da abinda lahira ta kunsa habidat ay a'maluhum ay ay habidat a'maluhum ayyukan su duka ta baci ma amiluhu duk abin da suka aikata shi fi duniya na duniya min khairin na alkhairi kasilatu rahimin kamar sadi zumunta wa sadaqatin da sadaka da sauransu da taimakon mabukaci wanda duk suka yi to duk wannan aikin ya lalace fala thawaba lahum ba su da lada a cikin shi li adam shartihi saboda ba sharadin karba aikin sharadin karba aikin shine imani na hal ai ma yi zauna ba a masu sakamako ba illa jaza a sai irin sakamakon makanu abinda suka kasance ya amaluna suna aikatawa min takzibi na karyatawa wal ma'asi da sabe-sabe wattakhadha qaumun salim ba'dihi min huliyhim ijlan jasadan lahu khuwar ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين واتخذ قوم موسى من بعده أي متانا النبي موسى سيسكرك إزلا منه ليهم دك كاين أدو إنسو zinarai sarƙoƙi da abin wuya da awarwaro da ƙwandagaye da suka ara daga ƙibɗawa za su yi biki wanda kahin su mai da Allah ya umarce su da su bar misra to ba su samu suka mai da ma mutanen fir'auna da waɗannan kayan adam ba to sai suka tafi da su to waɗannan a, kayan adam sai suka haɗa su a, suka riƙi ijilan wani abin bauta mawa ɗan maraƙi ai ba da zahabihi bayan tafiya annabi musa ila munajati rabbihi zuwa ga e, ganawa da ubangijin shi a sagahu lahum minhu samiri musa samiri shine ya kera masu wani dan maraki suffa dan maraki jasadan gashi dai jiki ne badal lahamin amma kuma ba mai na nama ba kamar yadda dan maraki na na halitta Allah yake ba ba nama ba jini a jikin shi amma duk da haka lahu huwarun akwai sauti da ke hitowa daga cikin bakin shi ai sautin sauti yusma'u da ake ji in qalaba in qalaba kazalika biwat itturabil ladzi akhazahu min hafir farsi jibrila wannan ya kasance ne saboda jujjuyawa da wani ƙasa da shi Musa Samiri ya ɗiba na sawun kofatar mala'ika jibrilu saboda abin da ya sa shi musa samir yana ganin mala'ika jibrilu asalin shi musa samir ɗan zina ne a wata daga cikin bani isra'il ta yi cikin shege to maimakon ta haihu ya zama abin kunya gare ta sai ta je ta yadda shi a daji to ubangiji da yake yana sanye tabbatar da wata aya a kansa sai ya sa mala'ika jibril ya zo ya ɗauke shi sai ya kai shi kogon wani icce ya yi ajiye shi shi mala'ika jibril shi ke zuwa ko da yaushe sai ya ba shi ƙaramin yatsa sai ya ta tsotso sai ya zama nono ne yake tsotso to a haka mala'ika jibril shi ya reni musa samiri har ya girma don haka musa samiri da ya ga zuwan mala'ika jibril na ganewa to sai ya ga cewa duk lokacin da yawa yawa ya girma sai ya ga duk lokacin da mala'ika jibril ya zo duk inda goɗe shi ta taka komin rani sai ya ga gurin ya tsiro da tsirai wato rayuwa ta zo ma gurin sai ya ce to aikuwa wannan abin duk in ka ga haka to akwai wani abu muhimmi a cikin shi wata rana sai ya samu ɗan mazubi sai ya ɗibi ƙasar kofatan sai ya kulle ya ce za ta yi aiki wata rana shi kenan yayin da aka aka tserar da annabi musa da mutanensa tun da shi musa samiri yana cikin mutanen banu isra'il to tare da shi aka tsallake to kun san farkon kisa banu isra'il sun tambayi annabi musa da suka ga waɗansu mutane na bautan gunki bayan an tsallakar da su kogi mai suka ce ya musa mu ma ka ƙirƙiro mana wani gunki da za mu riƙa bauta ma irin yadda waɗannan al'umman ke bauta ma kaga zuciyarsu tana son bautan gunki ke to lokacin sai dama ta samu in annabi musa na nan bai yiwa a ƙirƙiri gunki a yi bauta to da annabi Musa ya tafi gana da Ubangijin shi sai Musa sami sai ya amfani da wannan damar sai ya ce ku kawo waɗannan kayayi ƙirƙira gunki mafi alfarma na zinare sai ya zama shi ne abin bauta duk suka kawo abu sai ya ƙera masu wannan ɗan maraƙin sai ya ɗauko wannan ajiyar nan tashi na ƙasar nan ta kofatan godiyar mala'ika jibril sai ya sa a bakin shi zuwa can cikin cikin shi to wannan yawon da take yi saboda ita duk inda ta taba shiri rayuwa ke zuwa gurin sai a ji sana oh ya ce kun gani haza ilahukum wannan shine abin bautan ku wa ilahin musa hamma ma musa ma shi ma shine abin bautan shi to sai kawai duk suka auka wa bauta su kamar yadda muka yi magana jiya banu isra'il wanda allah ya tserar da su su dubu ɗari shida ne da ashirin to dukka dubu ɗari shidan nan gaba ɗaya suka faɗa ma bautar gunkin nan sai dubu goma sha biyu ne kawai bai bauta ma Allah ba kun ga dubu ɗari shida da da da biyu dubu ɗari ai dubu goma sha biyu ne bai bauta ma Allah ba su dubu ɗari shida da ashirin ne to kun ga dubu ɗari shida da dubu takwas su ne ba su bauta ma ɗan maraƙi ba amma duk saura sun bauta to kuma duk Allah ya kama su za mu ji na'am فإن أثره فإن أثره الحياة فيما وضع فيه cewa wannan sawun kofatan gode mala'ika jibril to akwai rayuwa a cikin shi duk abin da aka samawa sai ya rayu ko da mataccen abu ne alam yarau sai Allah ya ce masu shin ba su dubi ba annahu cewa shi ɗan maraƙin nan la yi kallimuhun ba ya iya yi musu magana wala ya hadiyahun kuma bai iya shiryar da su akan wani abin da zai amfane su wato bai iya shiryar da su sabilan wani tafarki na amfani fa kai fa yutta hazu sabi ilaha to ta za abin da bai iya shiryar da kai bai iya amfanar da kai bai iya maka magana in kayi ya maida maka to ya zaka karbi rike shi abin bauta ittakhazuhu wa kanu kai su dai sun kasance dai zalimina masu zaluntan kawunan su ne bittikhazihi ilahan wato riƙarshi wa riƙanshi wato abin bauta mawa ولما فقد في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سكدا نان استعاره ce wato yayin da aka rasan masu da shi lokacin da annabi Musa ya dawo to dama Allah ya bashi labari cewa to fa na jarabci al'ummarka bayan ka je kana yin ibada ta kwana arba'in ɗin nan to shaidan ya haɗu da su kuma sun ƙirƙiri gunki kuma sun bauta mishi a matsayin Allah su da haka hankali annabi Musa ya tashi duk ya ƙausa ya dawo saboda idan an saba mu Allah to mursali ko annabi to a lokacin yake rasa iya sai ɗarar kansa saboda tashin hankalin an saba ma Allah amma in ba Allah aka saba mawa ba in duk duniya za a cika ta da yi mashi bala'i bai koge zo amma in kana son kaga tashin hankalin annabi ko manzo to saba ma Allah ka gani to lokacin bai iya mallaka kanshi a wajen fushi to ballantana annabi Musa shi dama ba iya haƙuri da a ce an saba ma Allah ba haƙuri ba sassauci yayin da ɗan maraƙi su ƙi ɗafi aidihim aka rasar da shi daga gare su nadimu sai suka yi nadama ala ibadati yi wajen bauta masa wara'au sai ga suka fahimci alimu suka fahimci annahum cewa lallai su dinnan dai kaddallu sun bace biha da bauta da yin bautar wannan dan maraki wazalika hakan ya kasance ne ba da ruju'i Musa bayan dawowa annabi Musa gare su qalu sai suka ce la illam yarhamuna rabbuna in dai ubangijin mu bai gafarta mana yayi mana rahama waya gafir lana bai mana rahama ba kuma bai gafarta mana ba lanakunanna wallahi mun tabbata za mu kasance min alhasirin cikin taɓaɓɓu walamma raja musa ila qaumihi qaburbana asifa qala bil darbana asifa
qala bi isa ma khallaftum qala bi sama khallaftumuni min ba'di أعجلتم أمر ربكم وألقى الواها وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
walamma raja Musa ila qaumihi yayin da annabi Musa ya dawo cikin al'ummarsa gadbana yana macikin fushi min jihatihim ta bangaren su asifan ai mai tsananin alhazna fushi kala sai ya ce lahum gare su bi isma khallaftu kai ce abinda kuka kuka yi bayana bai yayi muni ba ji daɗi ba min ba di a bayana ai khilafatukum hazihi wannan mayewar da kuka yi nan da aikata abin da kuka aikata bayan ba ni haisu ashraktum ta lokacin da kuka yi shirka ashraktum kuka yi shirka gabauta ma wani Allah a ajalcin shin kun ga an yi me zai ajila kun kosa ne amur rabbikum na zuwan umarnin ubangijinku har sai kuka kama bautan wani Allah kosawa ce ta kai ku ga yin haka wa alƙar alwaha nan ko take annabi Musa bai san ma lokacin da ya saki allunar taura ba gadban dan fushi li rabbihi saboda saba mu ubangijin su da kai fa takassarat nan ko take allunan nan ko suka kakkare wa akhadha bi rasi akhihi sai annabi Musa ya riki gashin kan annabi eh annabi Haruna dan uwansa bi sha'rihi bi yami ai bi sha'rihi bi yamini ya riki gashin kan annabi Haruna da hannun damansa walihiyatihi ya rike gashin gemun annabi haruna bishmali da hannun hagun shi kaga duka dai ya rike makarfafar annabi haruna ya jurruhu yana jawo shi zuwa gare saboda fushi yana jawo shi gare shi ya jurruhu ilai yana jawo shi zuwa jikin shi gagban dan fushi ya rasa ma me zai yi kala sai annabi haruna ya ce yabna umma ha ba dan uwana ya ce ibn umma ne don in yace ya kai dan uwata zai fi cusa jin tausayi a cikin annabi eh zucciyar annabi Musa amma da da cewa yi ya kai dan ubana to ai da ma akwai yan ubanci a cikin yan uba ko to shi yasa su ma Hausawa ba su ce ko dan uban ne ba a cewa dan uba sai dai a ce dan uwa saboda mi dan a kawo jin tausayi da hadewa a tarayya na'am yace yamna umma ya kai dan uwana a innal qauma kaga mutanen nan istadafuni wallahi gajiyar da ni suka yi na bi nayi na nuna musu kai har nuna musu ma cewa ba mu ganin cewa ni'imar da Allah ya yi mana na tsallako da mu daga sharrin fir'auna da abin da ya yi ma fir'auna da irin yadda aka kashe mana mutane amma mu zo mu maida ma Allah wannan sakamako na nuna musu wa kadu wallahi har sai da suka kusa ya katuluna ni su kashe ni saboda matsa musu da nayi to tunda naga haka to sai naga to ba ni da iko kuma abin da ya sa ban bi ka ba in faɗa maka saboda ka in datse maka ganawanka da ubangijinka in na je na kai maka wani tashin hankali to zai kau da tunaninka daga barin aikin da aka saka to na bari ne ka dawo don mu gaya abin nan falatish ne kada ka kunyatar da ni falatish mit biya al'ada kada ka ba maƙiyana abin da zai faranta rayukansu bi ihana tuka iyaya don tozartar da ni da kake yi wannan abin da kai man wala ta alli kada ka sanya ni ka kama ni ma'al qaumi zalimin da laihin da azzalimai suka aikata bi ibadatul ajli bi ibadatul ijli da wato bautar gunki ai ban bauta mishi ba to ya za ka ka hada ni da waɗanda suka yi bautan duk kai mana kire bilmuwa ka zace wajen kamu da laifi قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال سي النبي موسى يتي ربي واتو زيتي شي تاكريو hankalin shi kuma sai ya tashi na abin da ya aikata wa dan uwan shi sai ya ce ya ubangiji agfirli ka gafarta mini ma sana'atu abin da na aikata bi akhi da dan uwana wani akhi shi ma dan uwana Allah ka gafarta mishi ashrakahu yayi musharaka da shi fidda yayi a cikin addu'a ne irda'an lahu danya sassautar da damuwar annabi haruna ya san cewa ai yana cikin zuciyar shi shi ma ya ga ya zai ya dan faranta mishi rai wadab'an da kuma ijewa lishimata da sheri bihi ga annabi haruna mutane su rika mai shiri ai dan uwan amma bai san darajar ka ba ba da khilna ya ubangiji ka shigar da mu fi rahmatika cikin rahmarka wa anta kai ubangiji arhamur rahimi kai ne mafi rahaman masu jin kai
إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبترين إن الذين كاغا waɗannan da ittakhazul ijla suka riki dan maraki wajen bauta ma suka rike shi ilahan abin bauta sai naluhum gadabu wani azaba mai tsanani sai zai same su min rabbihim daga ubangijin su wazillatu kuma wani wulakanci da kaskasci fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya zai shafe su fa uzibu aka ko azabtar da su bil amri da umurni bi qatli anfusihim da kashe kawunan su ai in mun duba a cikin wata aya cikin suratul baqara Allah ya ce sai aka umurce su da cewa su kashe junan su sai Allah ya sako wani girgije sai ya sa duhu mutum bai gane dan uwan shi na jini ballantana in ka gashi na dan uwanka ne na jikin ni ka kasa kashe shi suka ko ta kisa kashe su akai ta kashe waɗanda suka yi bautar sai da aka kashe mutum dubu saba'in a cikin waɗanda suka yi bautan ɗan maraƙi na وضربت kuma Allah ya wajabta azillatu kaskasci alaihim akansu ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama dan haka duk kudin ba yahude duk dukiyar da ya mallaka ba dai zaka ga shi ya wuce yar t-shirt ba sai ko dan gajeren wanda duk abin da ko ya mallaka kuma ba za ka je ka ga su guda 100 a cikin drawer ba a sai dai in ya je gida ya cire ta a wanke kuma gobe ya fito da ita kun ga kaskasci ne da Allah ya jarabce su kuma har tashin kiyama haka za su rika yi da haka ba wai zafi ne in sun zo nan ke sa su sa ya tishe da gajeren wando ba a wannan tozarcin da ubangiji ya yi masu ne shi ke bibiyar su har kuma duniya ta tashi haka za su kasance wa kazalika kaga irin wannan sakamako kama jazainahum kamar yadda muka yi masu irin wannan sakamako najzi haka muke sakawa a almubtarina masu kirkirar ƙarya su dangana ta alallahi zuwa ga Allah bil ishraki da yin shirka wa ghairihi da waninsa والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات kaga wadanda suka aikata munanan ayyuka din nan thumma tabu sannan suka tuba zuwa ga Allah raja'u anha suka nisanci munanan ayyukan min ba'daha bayan aikata ta wa amanu suka yi imani billahi da Allah inna rabbaka to sannu dai ubangijinka gafu la gafurun mai yawan rahama ne lahum gare su rahimun kuma mai jin kai ne bihim gare su min ba'daha bayan hawan waccan miyagun aiki da suka yi ai ba taubati bayan sun tuba ولما سكت عن موسى الغضب أخذ اللواها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
ولما سكت عن موسى الغضب يا عند فشي يا سنسي النبي موسى أخذ الألواها سي يتتر اللنا نندي zubar lokacin da yake cikin fushi allati alqaha wadda ya jefar da ita wa fi nuskhatiha a cikin wannan Allah akwai rubutun manusukha fiha abinda aka rubuta ai kutuba aka rubuta hudan akwai shiriya min ad-dalalati daga barin bata wa hudan wato akwai wa rahmatan da kuma rahama lillazina hum yarhabun ga waɗanda suke jin tsoro lirabbihim ga ubangijinsu ya khafuna suna tsoron suna tsoron shi don haka ba za su saba mishi ba
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
واختار موسى قومه annabi Musa da umarnin Ubangiji da ya mashi cewa ya zaɓo mutum saba'in sab'ina rajulan mutum saba'in min ƙaumihi daga cikin mutanen shi min mallam ya abudul izla cikin waɗanda ba su bauta ma ɗan maraƙi ba limiƙatina cewa su je gurin munajati Allah shi ma zai munajati da su lilwakatin lazi wa adnahu ga wani lokaci da Allah ya sanya wa annabi Musa bi itiyanin ya zo da su fihi a wannan wurin liyataziru dan su karbi hanzari gurin ubangiji min ibadati ashabihim al-ijla na bautan da ƴan uwansu su kai madan maraki su zo su ba Allah hakuri da kansu fa kharaja bihim annabi Musa ko ya fita da waɗannan mutane falamma akhazatuhum rajfatu to da suka je kafin su isa gurin dutsen durusina sai annabi musa ya ce to ku dakata sai ga wata girgije ta zo ta kewaye dutsen da gefen dutsen kusan mita 600 tsakanin dutsen da inda abinan din ya kewaye wannan girgijen sai annabi musa ya ce to ku kutsa nan bari in shiga annabi musa ya shiga suka yi munajati da allah to jin sautin da Allah yake yi yake yin magana da Annabi Musa to sai ya tsinka da su su ma sai suka ji to jin wannan dadin sautin to da Annabi Musa ya zo ya ce musu ku zo to mu je Allah lokacin ganawan ku da Allah ya zo kuma zai maku magana sai suka ce kai Musa wallahi ba za mu ba za mu imani da kai ba sai ka nuna mana Allah mu ma mun gashi to nan take fa tsawa da girgizar kasa ta kama su duk ta kashe to shi ne da Allah ya daɗe maganar sai ya ce falamma a hazata humar rajifatu yayin da girgiza mai tsanani ta kama su duk suka mutu ƙalabna abbasin sai abdullahi ɗan abbas ya ce la'annahum lam yi zayilu ƙaumahun hina abadu al'ijila wannan wani ra'ayi ne na daban ya ce abin da ya sa Allah ya kama su da girgizan nan ya kashe saboda lokacin da ɗan uwansu na bautar maraƙi ba su hana su ba to shi ne da suka zo sai Allah ya hukunta su ya kashe su hina abadul isla yayin da aka abin wahum gairun lazina sa'alun ru'yata su ba su ba waɗanda suka nemi sai sun ga Allah bane ba su ne ba waɗansu ne can kuma wa akhazatuhumus sa'iqatu sai wato tsawa ta kama su wato girgiza ƙara Musa sai annabi Musa ya ce rabbi ha ya ubangiji laushi ita a halakatahun min qablu ai da dai ka kashe su tun kahin kasa in hito da su mana a cikin mutane ka kashe su a can cikin jama'an su ai qabla khuruji bihim kahin in hito da su li'iya li'iyani banu isra'il ka kashe su can a gaban idan banu isra'ila su gani da kansu amma ubangiji sai da kasa na zaɓo su na zo da surinka ai ka dalla su wala ya taimuni kaga in ka kashe su a can ba za a tuhumce ni ba amma yanzu fa kaga alama tuhuma za ta zo a ce na ɗauko su na zo da su gaban ka ka kashe kuma dama ka ga dama sai ka kashe su a can wa iyaye hadda ni ma duka haɗa mu a tuhulikuna ubangiji ka kashe mu bima fa'ala sufaha'u na daga laifin da waɗansu wawaye marasa fahimta daga cikinmu minna daga cikinmu suka yi istifhamu isti'tafin wannan tambaya ce ta neman afwa da kuma lallashi ai ma'ana la tu'azzibna ubangiji kada ka azabtar da mu bi zambi gairina da zunubin waɗan waɗansu mu in ai mahiya wannan abin da ka wannan ayil fitnatu wannan jarabawa allaci wa ka'afi hasukuha'u wanda wawayenmu suka hada a cikinta ba wani abu bace illa fitnatuka sai jarabawarka wadda kake jarabta bayi da su to dillu biha man tasha'u wanda kake halakar da wanda kaga daman idlaluhu halakar da shi wata hadi man tasha'u kuma kake shiryar da wanda ka ga dama hidayatuhu shiryar da shi biha da ita an tawalina ya Allah kai ne majibincin lamarinmu mutawalli umurna kai ne mai jibincin lamarinmu faghfir lana dan haka kai mana gafara warhamna kai rahama gare mu wa anta khairul gafirin kai ne fiyayyen masu yin gafara wa katub lana fi hadhihi dunya hasanatan hasanatan wa fil akhirah إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
قال wa katub lana ya ubangiji ka wajabta mana fi hazihi dunya a wannan a rayuwar duniya ka wajabta mana samun rayuwa hasanatan mai kyau wa fil akhirati in kuma muka je lahira ka wajabta mana rayuwa hasanatan mai kyau inna mu dai hudna mun tabbatu ilaika zuwa gare ka mu naka ne ba mu da wani ba wani da mu da wani abin bauta mawa in ba kai ba qala ta'ala to da annabi Musa ya gama wannan babbadancin sai ubangiji ya ce azabi kaga azaba ta usibu bihi ina sa ina dandana ma man asha'u wanda naga daman ta azibuhu azabtar da shi ne da ita warhamati amma duk da azaba ta duk da azabata ina yi ma wanda na ga dama ne to ka sani rahamata kuma wasu ta game kulla shay'in komi da komi fi duniya a duniya komi da komi da mai bauta da mara bauta da mai tsoron Allah da mara tsoron Allah duka ta game su fa sa'aktubuha dan haka ita rahamata zan wajabta ta ne fil akhirati al akhirah lillazina yattaquna ga waɗanda kawai suka ji tsoron Allah suka kauce suka nisanci shirka wa yutuna zakata kuma suka bauta ma eh, suka bada zakka wallazina kuma waɗanda su ne hum yuminuna eh, wallazina kuma su ne waɗanda yumi hum su dinnan yuminuna suke yin imani bi ayatina da ayoyinmu الذين يتبعون الرسول رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم ولغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فساكتبها أم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي نن الله كما يا داو yana magana da Yahudawan zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kyala maganan mutanen Annabi Musa a lokacin Annabi Musa wata jimla ce mu'tarida wadda in an gama kuma za a koma a maganar mutanen Annabi Musa din ya ce kaga allazina yattabi'una rasulan nabiyyul lummi waɗannan waɗannan yahudawa waɗanda suka bi ar-rasula manzo annabiya annabi al-ummi wanda aka aiko shi wurin mutanen da ba su karatu ba su rubutu shine muhammadan sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi wanda shi dinnan annabi ya ji junahu makatuban sun same shi abin rubutawa indahum a cikin littattafansu fil taurati a cikin at-taura wal injili da linjila bismihi da sunan shi wasifatihi da sifarsa a cikin littattafansu to su waɗannan yahudawan na zamaninka waɗanda suka yi imani da kai to ya murhum bil ma'arufi su suna horon mutanensu da kyautata da yin aiki mai kyau wayana hahu kuma suna yin hani ga mutanensu anil munkari da aikata mummuna wai hillu lahum kuma qur'ani yana yamuruhum alqur'ani yana horon su bil ma'ruf da aikata kyakkyawan aiki wayana hahu kuma alqur'ani yana hanin su anil munkari da aikata mummunan aiki wai hillu kuma yana halatta musu addayi bati daɗaɗan mahurrima abinda aka haramta fi shar'ihim a cikin shari'ar sulahum gare su wayu harrimu kuma yana haramta masu alkhaba'itha wato miyagun ai abubuwa minal maitati na daga wato mushe cin mushe wa nahawihi da makamancinsa alaihim akansu wa yada'u anhum israhu kuma yana sauke masu nauyayen abubuwan da aka ɗora masu ai kun san a aya baya mun an ce ya kuzu bi ahsaniha cewa a shari'ar su a taura to in aka kawo wannan aiki kaza ake yi amma akwai sassauci kaza to an hana su bin sassauci mai wahala aka ci aka sa su dole su bi to alqur'ani da yazo sai ya sauke masu wannan nauyin sai ya dora su daidai da irin yadda aka ce al'umma annabi su yi wal aglala da kuntace-kuntace a shada'i da tsanance-tsanance allati kanat wadda ta kasance alaihim a cikin littattafansu aka ɗora masu a shari'arsu ta addinin yahudanci ka katalin nafsi tsanance-tsanancen nan shine kamar kashe mutum a yayin da ya kashe wani ba maganar diya kawai a kashe shi fit taurati haka yake a rubuce a taura wa ƙaddi da yanki asarin najasati bigiran da najasa ta taba in riga ka ce ko wandon ka ne boli ya dan taba to haka zaka kama sai a sa almakashi a yanke gurin kuma ba faci haka nan zaka bata in jikinka ne najasa ta taba to tsingaro zaka samu kai ta gugan fatar har sai ta kwalje jini ya fito to shine tsarki ya zo ma gurin haka yake a rubuce a addinin su to da ƙur'ani ya zo sai ya cire masu wannan kuntace-kuntacen ya ce a idan mutum ya kashe rai ba da gangan ba to diya zai biya haka kuma idan najasa ta taɓi wuri ruwa za a sa a wanke haka kuma bauta in za a bauta ma Allah ko a gida ana iya bauta ko a masallaci ko a kan titi ne in dai lokacin a bauta ma Allah ne za a bauta ma kamar yanzu za mu ɗauki ƙur'ani ko a ina ne mai karatu ko to su in dai za ka ɗauki bible sai ka je gurin bauta tukuna haka in za ka yi ma Allah sujada ko nafila dole ne ka je coci ba za ka yi a gidanka ba shi ne hukunci su ba ko ina ne gurin bauta ba mu ko al'umma annabi muhammadu ko ina gurin bauta ne to sai aka alƙur'ani da suka bi suka yi imani da annabi muhammadu sai alƙur'ani ya mai da su daidai da musulmin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu bihi kaga waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin Yahudawa wa azzaruhu suka taimaki suka girmama annabi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nur allazi unzila ma'ahu kuma suka bi saƙon nan da aka aiko tare da suna at-taura din nan wattaba'u suka bi an-nura hasken nan allazi unzila wanda aka saukar da shi ma'ahu a lokacinsu ayil ƙur'ani shi ne alƙur'ani fa'ula'ika kaga waɗannan ɗinnan wanda muka zayyano waɗannan humul muflihun su ne masu babban rabo suna da babban rabo guda biyu sun zama mutanen kirki a addininsu da suka fara yi na attaura kuma yanzu gashi sun zama mumine na addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam turu biyu kenan suka ci na قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يهوي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون قل kace khidabun linnabi sallallahu alaihi wasallam wannan zance ne na ubangiji da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne zuwa gare ku jami'an baki daya wato na ko'ina da ko'ina in dai kai mutum ne to ni manzo ne gare ka allazi lahu ni manzo ne na ubangijin ka allazi ubangijin da yake lahu mulku samawati mulkin sammai wal ard da kasai lahu duka nasa ne la ilaha ba abin bauta mawa illa huwa in ba shi ba shi kadai ne yuhi yake iya rayawa ko yumice yake kashewa ba aminu billahi dan haka ku yi imani da Allah baki daya wa rasulihi da ku yi imani da manzansa annabil ummi wannan dai annabin wanda bai je wata makaranta ba bai kuma iya rubutu ba allazi yu'minu billahi wanda yake yi imani da Allah wa kalimatihi da kalmominsa alqur'ani shine alqur'ani wattabi'uhu ku bi shi duk abin da umarce ku ku aikata la'allakum ko cewa ku ta ta duna za ku samu shirya turshiduna a shiryar da ku.
Wa min ƙaumi Musa ummatun ya hadu na bil haƙƙi wa ya hadu na bil haƙƙi wa bihi ya adilu.
Wa min ƙaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a ya haduna da wato ya hadunan nasa suna shiryar da mutane bil haƙƙi da alƙur'ani wa bihi da kuma alƙur'anin ne ya adaluna suke sassaita dukkan al'umuransu abinda alƙur'ani ya ce a yi shi suke yi a wajen hukunci waƙaɗana musnatai asharata asibatan mama وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to an koma maganan yahudawan banu isra'ila a lokacin annabi musa dama ɗan tsagaitawa ne ubangiji ya kawo wani abin da yake so al'umman annabi muhammadu su fahimta dangane da yahudawan zamanin annabi to kuma aka koma aka ci gaba da magana akan mutanen annabi musa waƙatsana mun kakkasa ai farrakna mun rarraba bani isra'ila banu isra'ila isnai ashara asbadan zuwa dangi dangi goma sha biyu daidai adadin yawan ‘ya'yan annabi yaƙo ai ƙaba'ila muka sanya su ƙabila ƙabila kowane dangi ƙabila su musamman ce umaman al'umma ne wa auhaina sai muka yi wahayi ila musa zuwa ga musa iz cewa istasqa qaumihi yayin da mutanansu suka nemi ya shayar da su ruwa fitihi yayin da suka shiga daimuwa an ai idrib ka bigi alhajara wannan dutse bi asaka da sandakka fadarabahu sai ko ya buge shi dama yana tare da dutsen ne wani dan dutse ne a hannun shi yake tare da shi wasu sun ce wannan dutsen nan ne wanda lokacin da yana yin lokacin da banu isra'il suka ce ai annabi musa rafto ne ma ba namiji ba ne da haka yana da kayan maza kai da haka shi yasa bai san a ga tsaraicin shi to wata rana allah yana son ya wanke shi sai ya je rafi yana wanka ya cire kayan shi ya aje yana wanka to dutsen da ya ɗora kayan shi kawai sai ya gudu da kayan sai biyo yana cewa kai dutse tsaya ɗauki kana amma wannan kisa isra'iliya ce ba gaskiya ba ne annabin allah baya tsiraici kuma ba ya fitar da tsiraici kuma wani abu na zubar da mutunci bai shafar shi da haka in ka auna wannan kisa isra'iliyanci ce a'a wani dutse ne dai wanda allah ya umarci annabi musa ya rika tahiya da shi saboda akwai sirri a cikinsa to shi ne Allah ya ce ya buga shi yasa ka ji an ce alhajara aka yi mai ma'arifa domin a san dutsen dama an san shi ai to da ya bugi dutsen da wannan sandan shi sai ya zama a kawunan famfo kenan za mu ce kawai don a fahimta wato idaniyar ruwa guda goma sha biyu sai suka bulbula a jikin wannan dutsen kowace kabila cikin waɗannan kabilan goma sha biyu za ta je a wannan ido ɗaya za ta sha ruwanta don ka a riƙa yin turmutsitsi. Fambaja sai ko wannan dutsen ya ɓulɓular da isna ashara ta ainihin idanun ruwa goma sha biyu minhu daga wannan dutsen. Bi adadin asbaɗi adadin wato yawan ƙabilun dangoga wato jikoki na annabi yaƙo kada alima kullu unasin kowace al'umma ta san wato kowane ƙabila siddin ƙabila minhu daga cikin sun san mashrabuhun idan ruwan da za su je su sha bayan haka mun masu wannan ni'imar suna cikin tiyo duk da saba ma Allah suka yi Allah ya jarabce su da ɗemuwa to kuma wa zallalna alaihimul gamama muka sanya girgije ya yi inuwa a kansu fitihi dai a cikin tihi min harri shamsi ya hana su daga zafin rana wa an zalna alaihimul manna kuma muka saukan musu da darba wasalwa da yan shila wa mattaran jibin su ne wato waɗansu tsuntsaye humattaran jibin shi ne ice cream wa ɗayar sumani wato da yan shila tarajibin ba abin da za a iya fassara shi illa ka fassara shi da ah, ice cream saboda a lokacin da suna lo- eh, ti- cikin laimuwa to duk da hudowar alfijir na kullum zuwa hudowar rana Allah zai ta saukar da wani abu kamar disan kankara kamar disan kankara to kowa zai cika abubuwan da zai yi amfani da shi to in kana shan shi zaƙi ne da sanyi da garɗi na madara menene ya kama da shi ice cream to shi yasa kuka ji na ce mishi ice cream Ah, wa- wa- waɗayar sumani da kuma salwa wadda ita salwa dama mun santa da da ba a santa ba amma daga baya an santa wani ɗan tsuntsu ne mai matuƙan muhimmanci naman shi da kashin shi da gashin shi da ƙwan shi kowanne magani ne to Allah ya yi masa haka ne ya saukan musu da sa- ah, eh, transibin saboda a ciki akwai duk abubuwan da suke inganta garkuwar jiki haka kuma shi kuma ɗayar su ma ne duk abubuwan da ke kare mutum daga fada eh, samun larura to duka su Allah sai ya haɗa masu su ne abincinsu a lokacin teku ai kun ga a ce mutum ya shekara arba'in yana cikin ɗimawa ba shi a gida ba amma kuma ba rashin lafiya ya zauna lafiya ai kun ga akwai dai dalili na Ah, wa ƙulna lahum sai muka ce ma banu isra'il kulu ku ci mina ɗai ba na daga daɗaɗan abin da mara zaƙanakun muka hore maku wa ma zalamuna ba ku zalimce mu ba in kun yi saƙo walakin sai dai ka an fusahun kawunansu ne kanu suka kasance ya zulmuna suna zalunta
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا هطة ودخل الباب سجدا يغفر لكم خطي- خطاياكم وسنزيد المحسنين wazkur annabi katina iz qila lahum uskunu yayin da yayin da Allah ya ce annabi Musa ya ce ya ce masu da izinin Allah uskunu hazihil qaryata ku- ku shiga wannan ah, birni na Baitul Maqdisi wa kulu in kun shige shi ku ci minha daga cikin wannan birni haishin abinda kuka ga dama wa qulu amma in za ku shiga ku ce umirna an umurce mu wato amurna wato bukatan mu hiddatun sariyar da laifinmu shine za ku rika faɗi ma Allah ku ce mu dai abinda eh, manufanmu a gurinka ya Allah ka sariyar da lamarinmu kaga kamar istighfari ne wadkhulul baba ku shiga ta wal- ta ƙoho ta ƙoha ai babil ƙaryata ƙohar shiga wannan alƙaryar sujjadan kuna masu dukawa sujudu in hina'in irin sujada dukawa ta gaisuwa tugufar ko kuma nagafir duka ya zo za a gafarta muku ko kuma za mu gafarta muku haɗayakun zunubanku amma kuma sanazidin muhsinin za mu ƙara ma wanda suka yi kyautata bi ɗa'ati da yin biyayya sawaban wajen lada فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون da yake ba Yahude lalatacce ne ya yi Allah lalata to ina ga kuma bayan Allah fabaddala maimakon umarnin can da aka ce su ce amurna hiddatun sai suka canza allazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunansu minhum daga banu isra'ila suka canza ƙaunar zance gairin laziƙila lahum ba irin wanda aka ce su faɗi ba faƙalu sai suka ce habbatun ƙwaya fi shi'aratin wato a cikin zangarniya mu ita muke da bukata amurna habbatun fi shi'aratin ce mu bukatan mu a ba mu kwaya cikin zangarniya maimakon kun ga ba ba san suke a gafarta musu ba na wadakhalu sai kuma suka shiga wannan alƙaryar ta ƙofar nan ya zahafuna suna jagindi ala asahiyin akan mazaunansu suna jan gindi maimakon da an ce ku duka irin dukawa gaisawa amurna haɗatun amurna haɗatun kawai suka kama jan gindi mu dai kwaya a cikin soshiya Allah ki na'am fa arsalna aiko nan take sai muka izo rizqan wata azaba da'unun wani annoba alaihim akan su minas sama'i daga sama nan take ta kashe mutum 10000 na'am wannan ya kasance ne bi makanu da abinda suka kasance ya zilimuna suna zalunta kawunansu daga barin yi ma Allah biyayya.
وسألهم عن القرية التي كانت هارضة البحر إذ يعدون بالسبت إذ تاتيهم هيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون تنا الله كما يا داو yana kafa yana magana da annabi Muhammadu ne akan Yahudawan zamanin shi dan sun zo suna cewa ai mu mu zababbu ne a cikin bayin Allah ai ba irin mu ai mu ne dukkan fiyayyu a cikin al'umma mu da mu duka dangi mu ba su taba saba ma Allah ba Allah bai taba hushi da su ba wai sun tsammani ba wanda ya san abin da suka yi ne sai Allah ya tsinka yadda annabi Muhammad ya ce wasu alhu to tambaye su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam taubihan dan kunyatarwa an alƙaryatin lati kana tadir al-bahri ka tambaye su akan alƙaryar nan da take gehen gulbi mujawaratul libahar al-qurzumi wato tana gefen bahar al-qurzum wahiya ailatun ita ce aila ma haka abi ahli aka tambaye su me faru da da mutananta ai su sun sani sun tsammani kai shikenan kai ubangijin ka ba za su su zo su maka kuri to ce musu me faru da waɗannan mutanen alƙaryar ai kakannin su ne na is to Allah zai ba annabi labarin abin da suka yi is yi aduna fisabti saboda suna shishigi ga ranar ibadarsu ta asabar bisai da samaki suna yin farauta kihi wato sun kifi al'amuri na bitar kihi wanda aka umarce su da barin yin wannan suɗin a ranar asabar fihi a cikin ranar asabar is lokacin da ta tihim hitanuhun yau masabtihim shura ranar asabar ran da aka hana su su yi su sai kifayen su zo shira'an ka ga su tari tari suna yawo ko taba su zaka sai su zo ma su hau kan jikinka kuma abin nan saboda jarabawar ubangiji ai an hana su su kama kihi to a ranar asabar da ka je wanka kihi ya zo ya hau jikinka kuma ya ki gudu kuma da kayi haka sai ka ji kifi kake cikowa zahiratan ga su a hili alal ma'i kan ruwa wa yau mala ya zubituna amma ran da ba asabar ba ran da bashin ibada la ya azimu na sabta bashin ibada asabar ai sa'irin ayyami sauran kwanaki la tatihim kifayen ba su zuwa ko sun je su baza koma su baza yari su sa menene duk abin nau'in yin su su sa ba sa samu ibtila'an wannan dan jarabawa ne min Allah daga Allah kazalika haka nan yadda ka mun jarabci mutanen nan na buluwahum muke jarabta su bi makanu saboda abinda suka kasance yafsukuna suna fita daga yin da'a ga Allah waɗannan mutanen walan ma sadu as-samaka yayin da suka suka yi suka yi farauta kifi a ranar asabar ibtaraqat qaryatu atlasan sai alqaryar ta rabu zuwa gida uku sulusun sadu kashi ɗaya bita uku suka yi farauta kifi wa ma'ahu sadu ma'ahu wasu lusun su kuma kashi ɗaya nuhuhun suka hane su suka ce ku daina yi Allah ai ya hana wasu lusun kashi ɗaya kuma amsa ko sai suka kame an sai dai ba su yi farauta ba wannan haiko ba su ce a bari ba ba ruwansu
وإذ قالت أمة منهم لم تئذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون آه وإذ وإذ قالت أمة منهم كتنا yayin da mutanen su daga cikin su waɗansu suka ce lima tasud lima lam tasib wannan wannan yankin wanda shi bai yi farauta kifi ba walam tanha ko bata hanu liman naha ga wanda yaki barin wato yin su ba lima ta izo sai suka ina ce ma jama'an da suke masu su din wa'azi sai waɗannan wanda su ba su yi su ba ko su ba su hana masu yin su su bar yin su ba sai suna ce ma masu wa'azi lima ta izo na dan me kuke yin wa'azi ga muta kauman mutane da Allahu muhlikuhum Allah kun san dai halaka su zai yi aw mu'azzibuhum ko kuma ya azabtar da su azaban azaba shadidan mai radadi qalu sai su waɗannan yanki masu yin wa'azi suka ce mau'izatuna mu dai muna yin masu wa'azi ne ma'azratan dangan kan hanzari na ataziru biha mu yanki hanzari ila rabbikum zuwa ga ubangijinku li allanun saba dan ka hada mu wato ila taqasi ila ila taqasirin fitar kinayi cewa mun tawaye wajen hana su me yasa ba mu hana su ba wala Allah ko kuma wa'azin mu ko cewa shi zai sa yattaquna su ji tsoron asai da yin su din falamma nasu ma zikiru bihi an jaina allazina yanhauna anis wa akhadna allazina zalamu bi azabin sun bima kanu yafsukun falan ma'ana su yayin da suka bar ma zikiru abinda aka yi masu wa'azi bihi da shi falam yarji'u ba su daina yin su din ba an zainan lazina yan hauna sai muka tserar da waɗanda suka yi hani an su'i gabarin yin su din kifi gabarin munan aiki wato shine yin su wa akhadna he muka riki allazina zalamu waɗanda suka yi zalunci bil itida'i da yin wuce iyaka bi azabin da wata azaba bi isin mai tsanani bima kanu mun yi musu azaba ne saboda abinda suka kasance yabsukuna suna yin fasikanci na fita daga da'ar Allah falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in wace ne na azaba muka yi masu Allah ya ce falamma atau yayin da suka bijire takabbaru suka yi girman kai an tarki wato daga barin manahu abinda aka hane su anhu daga barin yin shi shine su din kifi ranar asabar qulna sai muka ce lahum gare su to tunda kun ki bari kunu kiradatan ku zama birai fasina kuna wulakantattu sagirina kaskastattu wa kanu ha suka ko zama birai din wa hadha tafsilun lima qablahu wannan ya rarrabe akan bayanin da yazo bayan shi qala ibnu abbas abdullahi ibnu abbas yace ma adari ni dai ban san ma ila bil firqatis sakitati ban san me Allah ya yi da sauran yanki tunda dai mun ji ya ce an zainan lazina yana hauna kuma wa a haznan lazina zalamu dinnan to kun ga firka biyu mun san abin da Allah ya yi da su to wadda ta yi shiru dinnan ban san abin da Allah ya yi da ita ba wa ƙala ikramata sai ikrama ya ce ai ita wannan firka wadda bata hana ai su ba kuma bata yi su din ba ita ma Allah ya tsirar da ita lam tuhulak ba a halakar da ita bane annaha karihat saboda ita ta kyamaci ma fa'aluhu abinda masu su suka yi wa qalat ha ai in ba kuma ta ba sun ce lima ta izuna dan me kuke mu mutane da Allah kun san halaka su zai yi me yanzu za ku bata kan lokacin kuma kuna masu wa'azi kaga sun kyamaci wannan abin kenan to dalilin wannan ne sai Allah bai halaka su in ji hakim in ji ikrama warawal hakim to hakim ya ruwaito an ibn abbas cewa abdullahi ibn abbas annahu raja'a ilaihi shi ma ya dawo ma wannan ra'ayin wa ajabahu kuma ya burge shi da haka sai ya ce gaskiya kan wannan shine magana kaji sahabbai su adilai ne ba su cewa ai fahimta ta sai ita kawai na'am wa idh ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim yawmal qiyamati man yasumuhum su'al 'adab إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم wai ka tuna ta'azzana lokacin da ubangiji ya sanar ta'azzana rabbuka ubangiji ya sanar cewa la yab'athanna haqiqa wata zai aiko alaihim ga yahudawa ila yawmil qiyamati daga yanzu har zuwa ranar tashin kiyama me zai aiko manya sumuhun wanda zai dandana musu ul azabi mummunan wahala bizilli da wulakantawa wa akhzil jizyati ya kuma dora musu jizya faba asa Allah ko ya aiko Sulaimana annabi Sulaimana alaihim a cikin su ya ko dora masu wahala duk abin da suka yi na banna sai da ya hukunta su wa ba'adahu ko bayan annabi Sulaiman Allah ya aiko bukutanas wato bukutanas faqatalahu ya kakkashe yahudawa yosabahu ya kuma ribance su wada raba alaihim jizyata ya kuma dora masu jizya fakanu yi adduna ha suka kasance suna ba da jiziyar nan ilal majusi zuwa ga waɗanda suke bautan gunki su o Allah ma addinin Allah suke bauta amma saboda wancan shegantakar da suka riƙa yi sai Allah ya ɗora musu kaskasi ya ce duk lokacin da suka ƙara yin wani abu to Allah sai ya turo wanda zai wulaƙantar da su to suka yi ta ba da jizya ga majusawa ila an ba'asa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam har lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam fadara ba annabi shi ma ya dora masu fansa a jizya alaihim akan su inna rabbaka kaga ubangijinka lasari'un mai gaugane mai gaugawar yin al'iqaba azaba ne liman asahu ga wanda ya saba mashi wa innahu duk da haka kuma lagafurun mai yawan gafara ne li ahli da'atihi ga ma'abuta bin da'asa rahimun mai jin kai ne bihim da su to ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ai an aiko mutane da yawa waɗanda suka ta kashe yahudawa ai in ka tuna yakin hitler ga waɗanda suka karanta tarihi za su ga yakin duniya na farko akan yahudawa ne aka kakkashe su yakin duniya na biyu ma wanda Hitler yayi shi ma akan Yahudawa ne aka kakkashe su duka duk lokaci bayan lokaci Allah ne ya aiko wanda zai to yanzu na uku ke gaba insha Allah in dai suka ci gaba da taba musulunci to za a aiko wanda ko shi ma ya kau da su na'am wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم sai muka yayyanka su muka wawwatsa su farraqnahum muka rarraba su fil ardi a ƙasa muka watsa su muka da suna cure guri guda yanzu sai muka watsa su suna America wasu suna Ingila wasu suna Faransa wasu suna Nigeria wasu ina ne duk duniya dai ga sunan ba su guri guda duk wannan wasu kamakon wancan fushin da Allah ya yi a kansu ne ai Allah ya ce fushin Allah zai hau kansu da zilla to duka sakamakon shi ne fil ardi muka watsa su a doron duniya umaman yanki yanki minhum salihuna a cikin su amma duk da haka akwai managarta wa minhum nasu a cikin su kuma akwai duna zalika waɗanda ba managarta ba al-kuffara kafirai wal fasiquna da masu bijirewa ga barin da'a wa balawnahum sai muka jarabce su bil hasanati da ni'imomi wa sayyiati da kuma matsaloli la'allahum duka waɗannan mun jarabta su ne don cewa su yarji'una sa dawo an an fiskihim daga fasikancin su وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الذي ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الله يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فخلف من بعدهم خلف sai khalfun waɗansu masu mayewa fakalafa sai suka maye min ba'dihim ga waɗancan mutanen waɗancan yahudawan da muka ce minhum salihuna wa minhum duna zalik din nan to sai waɗansu masu mayewa suka maye masu warisul kitaba da suka gaji a taura an aba'ihim daga iyayensu ya fuzuna aradan amma sun riƙe ta domin samun wani ɗan daɗin hazal adna wato wannan ƙasƙastaccen rayuwar ai hudama hazal shay'id dani wato domin neman tara wani abu na wanda yake wulakantacce ai duniya na duniya kawai mutum sai yayi karatun attaura ba dan komai ba dan a girmama shi a rika kawo mai abubuwa ko kuma ya rika yin hukunci ko da bai daidai da dokar su ta abin nan ba dan mi dan ya samu su kuɗi gurin waɗanda ya yi hukuncin in bai kuɗi ne ya yi wata ɓanna sai a kauce a ce ai Allah ba haka yace ba kaza yace dan a samu kuɗi sai ya zama suna amfani da attaura domin tara wato daudar duniya min halalin wa haramin da halal ta hanyar halal ko ta hanyar haram waye kuluna sai suke cewa sai gufar da na aiko da mun yi laifi dai Allah gafarta mana zai ma fa Allahu abinda muka aikata wa in koda ya tihim wa in ya tihim ardun mislahu kuma yanzu ba sun an shi wannan bannan ba suka ce ai Allah zai gafarta mana to in wani ma bannan ta zo ya kuzuhu ya kuzuhu sai su ƙara an sashi kaga dai ba za su tuba ba kenan a ayyar ji'unar magafirata sai su ta da tuba wahum aiduna sai su suna ƙara kwankomawa ne ila ma fa'aluhu ga abinda suka aikata musirruna masu dawwama ne alaihi cikin wannan bannar وليس في التوراة وعد المغفرة الحالي أتكين التوراة باب القوارن cewa za a yi ma mutum gafara ma al-israri matukar da ya tabbata cikin zunubi cikin saban da yake yi alam yukhaz wannan tambaya ce shin basu basu riki ba a riki takaririn don tabbatarwa ne istifham takaririn wannan tambaya ce don a tabbatar masu ashe ba a riƙi misaƙin wato wani alƙawari alaihim a kan su misa alƙalkitabi wato alƙawari a kan su na littafi cewa ai a cikin littafin su an riƙi alƙawari da su da Allah an cewa Allah ya ƙulu kada su faɗi alallahi wata ƙarya su ƙirƙiri ƙarya su ce Allah ya ce illal haƙƙa face sai abin da Allah ya ce a gaskiya wadarasu sun karanci mafi abin da ke cikin attaura ɗin nan da kyau sun san abin da Allah ya haramta sun san abin da Allah ya halatta falima falima kazzabu me yasa suka ƙaryatar alaihi da abin da ke cikin attaura mal israri tare da tabbatar da tabbatuwa cikin zunubi me yasa bayan a cikin attaura Allah ya ce kar su faɗi abin wani abu su ce Allah ya ce in ba na abin da Allah ya ce ba kuma gashi sun karanci wannan alƙawarin a cikin littafinsu amma suka ƙaryata kuma suka dawama a cikin wannan zunubin nasu waddaru lahira to ka ce masu shi dai neman gidan lahira khairun shi yafi lillazina yattaquna alharama ga wanda suke tsoron fada ma haram shine mutun ya kyale duniya ya nemi lahira afala taqilun shin ba kwa hankalta ba ku bi abinda Allah yace fayu'assirunaha ku ku zabe lahira ala duniya bisa neman duniya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين والذين يمسكون كوكما يمسكون duk waɗannan waɗanda suke riƙo da littafi ko kuma suka rirriƙe littafi minhum daga yahudawa suka riƙi alkitaba alƙur'ani wa ƙamus salata suka tsaye da sallah tare da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka abdullahi ibn salamin kama abdullahi ibn salam wa ashabihi da makamantansa inna to ka sani mu la nudhi'u ba mu sarayar da ajral muslihina wato ladan masu kyautata ayyuka ai wa bi waru zahir ma'mudi'il mudmari ai ajruhum ba mu tozartar da ladarsu za mu ba su waccan ladan ta bin attaura kuma za mu ba su wannan lada ta aiki da alkur'ani
Allah ya saka da alkhairi fata da salatul fatihi